الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اتقوا الله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليم حليما غفورا عباد الله إن من أسماء الله عز وجل الحسنى العظيم ومن صفاته العلي ومن صفاته العلي العظيم ومن صفاته عز وجل العظمه فهو العظيم الذي خضع له كل شيء لأمره الذي خضع كل شيء لأمره ودان لحكمه كل شيء والكل تحت سلطانه وقهره وسع, وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وكرسيه الذي وسع السماوات والأرض ما السماوات السبع فيه إلا كحلقة ملقاة كحلقة ملقاة بأرض فلاح والله مستو على عرشه علم الله علم ملائكته المقربون عظمته فخافوه وأذعنوه وعظموه وسبحوه ولم يستنكفوا عن عبادته ولم يستكبروا ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون عباد الله إن عظماء الدنيا مهما بلغوا في في العظمة فإنهم لا يعلمون إلا ما يشاهدون أو ما ينقل إليهم والله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم السر وأخفى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين والخلق يفرون من عظماء الدنيا فيطلبونهم ولا يجدونهم وأما ذو العظمة الحقيقي فلا فرا فلا فرار للخلق منه إلا إليه ولا معاذ منه إلا به حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وذاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه علمت الرسل علمت الرسل جميعا عظمة الله عز وجل فنصبوا في عبادته ودعوا أقوامهم إلى خشيته وخوفوهم من نقمته فأولهم نوح عليه السلام قال لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا أي ما لكم لا ترون لله عظمة وخاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه عز وجل بقوله سبح اسم ربك العظيم فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها في ركوعكم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من عظمة ربه فيما خلق فقال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدثكم عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عتقه مسيرة سبعمائة آم أخرجه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه فإذا كانت هذه صفة عظمة صفة صفة فإذا كانت هذه صفة عنقه وإذا كانت هذه صفة صفحة عنقه فما بال فما بالك بحجمه كاملا وهو خلق واحد من خلق الله عز وجل العلي العظيم فكيف إذا بمخلوقاته الأخرى وأخرج أبو يعلى في مسنده والطبراني في معجمه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه قد مرقت رجلاه الأرض أرض السابعة والعرش على منكبه وهو يقول سبحانك أين كنت وأين تكون وسئل بعض السلف عن عظمة الله عز وجل فقال للسائل ما تقول في من له عبد واحد يسمى جبريل له ستمائة جناح لو نشر منها جناحين لستر الخافقين والمؤمنون بربهم المتفكرون في عظمته والمتفكرون في عظمة خلقه يدركون عظمته فيقرون بربوبيته ويخضعون لألوهيته ويخلصون في عبادته ولا يشركون معه غيره لا في محبة ولا رجاء ولا خوف يتأملون آياته ويتفكرون في مخلوقاته فتخشأ قلوبهم وتقشعر جلودهم ويفيض الدمع وتفيض الدمع عيونهم إخلاصا لله وتعظيما وإخلاصا وتلهج ألسنتهم بذكر الله وتسبيحه وتكبيره وحمده قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار عباد الله لقد دلت دلائل الوجود على عظمة الله عز وجل وخضعت له المخلوقات وبهذا الخضوع انتدم العالم كله وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه له ما في السماوات والأرض كل بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ولما أشرك بعض عباده ولما أشرك بعض عباده وادعوا له الولد فزعت الموجودات من هذا من هذا الإفك العظيم وأوشك الكون كله أن يضطرب تعظيما لله عز وجل تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ومن عظمته عز وجل أنه لا قيام للموجودات إلا به تبارك وتعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan haka yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala yana kiran mu da mu ji tsoronsa mu kiyaye dokokinsa shi ne wanda yake rike da sammai da ƙasa don kada su zame da sanda kuma suka zame to babu wanda zai iya rike su in ba shi ba lalle Allah mai yawan hakuri ne mai yawan gafara ga bayinsa bayan Allah musani yana daga cikin sunayen Allah mafiya kyau sifofin Allah mafiya ɗaukaka shine al'azim Allah mai girma ne sifarsa sifar girma ce Allah shine al'azim mai girma wanda kowane abu ya kaskanta a gabansa kowane abu ya miƙa wuya ga hukuncinsa dukkan kowace halitta tana ƙarƙashin ikonsa Allah subhanahu wata'ala shine wanda kursiyinsa ya yalwaci sammai da ƙasa kuma kula da su baya nauyayarsa shine mai girma shine madaukaki mai girma kursiyin ubangiji subhanahu wata'ala ya yalwaci sammai da ƙasa sammai bakwai gaba ɗaya idan aka jefa su a cikin kursiyi kamar an jefar da wani zobe ne a cikin wata kungurme mai sahara Allah subhanahu wata'ala kuma ya daidaita akan al'arshinsa mala'ikunsa makusanta da shi sun san girmansa saboda haka suke cike da tsoronsa suka miƙa wuya da girmamawa gare shi tare da tasbihi babu wani wanda yake ƙyanƙyami ko yake ja da baya wajen bautar Allah a cikinsu ba sa girman kai game da bauta masa Allah subhanahu wata'ala ce waɗanda suke wurinsa su ne mala'iku ba sa girman kan barin bautar Ubangiji kuma ba sa ƙaƙƙautawa wajen bautarsa suna yin tasbihi dare da rana ba sa sanyi a cikin wannan duk yadda mai girma ya kai da girma a nan duniya ya kai da ɗaukaka ya kai ga jin kansa to baya iya sanin kowane abu sai abin da idansa ya nuna masa ko aka ba shi labari don haka yake buƙatar waɗanda za su rika kawo masa labari waɗanda za su iya gaya masa me yake gudana gaskiya ce ko ƙarya sai da su ne yake iya gudanar da mulkinsa amma Allah subhanahu wata'ala la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abu da yake buya gare shi a sama ne ko a ƙasa ya san sirri ya san abin da yafi sirri koyuwa Allah shi ke da mabudan gaibu babu wanda ya san su sai shi وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر يا سن abin da yake kan tudu da abin da yake cikin ruwa wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wani gangi da zai faru daga wata bishiya face Allah ya san da shi wala habatin fi dhulumatil ardi ko kuma wata kwayar kwaya a karkashin dubban kasa wala ratbin ko wani abu danye wala yabisin ko wani bushashe illa fi kitabin mubin face yana cikin littafin lauhi da mahfuz wanda Allah subhanahu wata'ala yake bayyana komai a cikinsa mutane suna iya gujewa ‘yan uwansu mutane duk girman mutum duk matsayin mulkinsa da ikonsa akan iya tsere masa ya baza komar neman wanda ya tsere masa ba lalle ya cin masa ba ba lalle ya same shi ba amma wanda yake da girma na hakika shine Allah subhanahu wata'ala babu wanda zai iya tsere masa rayuwa akan doron ƙasa ka ke tafiya iskarsa kake shaka babu ta inda za ka kubuce masa Allah subhanahu wata'ala shi ne idan za a guje masa sai dai a je wajensa shi ne guje ma azabarsa a guje wa ta'ala yake magana akan waɗanda aka jinkirta karɓar tubansu Allah ce har sai da ƙasa ta yi musu kunci duk da yalwarta rayukansu wato zukatansu suka kuntata suka tabbatar da cewa ba su da wata mafaka daga Allah sai zuwa ga Allah manzannin Allah kakab sun san girman Allah subhanahu wata'ala saboda haka suka kafu wajen bautarsa suka kirawo mutanensu zuwa ga tsoronsa suka tsoratar da su azabarsa farkonsu annabi nuhu alaihi salam yana cewa mutanensa malakum la tarjuna lillahi wa qara me yasa ne ba kwa ganin girman Allah وقد خلقكم أطوارا الهالين يا هالين شيكو زنبو باي زنبو نقر شانسكم ما في درجة سو شين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبنجدن سياي مغانا دشي يتي فسبح بحمد رب فسبح باسم ربك العظيم كي تسبيه تارد قولي وسونا وبنجدن كمي جرمة سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي وسهبنسا وسنيا وانا تسبيه أتكي ركوعهم yayin da kai ruku'u ka ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wa bihamdi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana wani dan abu kadan daga cikin girman Allah subhanahu wataala cikin halittarsa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa amman izini an yi min izini in ba ku labarin wani mala'ika daga cikin mala'ikun da ke dauke da al'arshi tsakanin kunnensa da kafaɗarsa tsakanin kunnensa fatar kunnensa da kafaɗarsa tafiyar shekara 700 wani hadisi abu dawud ya ruwaito shi daga jabir ɗan abdullah idan ya zanto wannan tazarar da take tsakanin kunnensa da kafaɗarsa shi ne tafiyar shekara 700 to yaya girmansa kenan yake a gaba ɗayansa ya kuma sauran girman halittun Allah subhanahu wata'ala suke Abu Ya'la da Tabarani sun fitar da hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mana Allah ya bin izini in ba ku labarin wani daga cikin mala'iku wanda kafarsa kafarsa tana can a ƙasan ƙasa ta bakwai sannan kuma a samansa yana ɗauke a kafaɗarsa yana ɗauke da al'arshin Ubangiji. A wannan tsayuwar kuma yana tasbihi yana cewa Subhanaka aina kunta wa aina tako. Tsarki ya tabbata gare ka duk inda ka kasance da inda za ka kasance. An tambayi wani daga cikin magabata, ya yi bayanin girman Allah Subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa mai tambaya, me za ka ce game da mutumin da yake da bawa, bawan nan yana da fuka-fukai ɗari shida da zai shimfida bukafukansa biyu za su rufe tsakanin sama da ƙasa gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala shi ke da jibrilu mala'ika daga cikin mala'ikun Allah wanda Allah ka nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama halittarsa sau biyu a rayuwarsa ya ce ya gan shi tsakaninsa da yana da fiffike ɗari shida kowane fiffike ya tokare tsakanin sama da ƙasa muminai waɗanda suka yi imani da ubangijinsu suke tunani cikin girman halittar Allah subhanahu wata'ala suna fahimtar girman ubangiji subhanahu wata'ala da haka suke tabbatar masa da rububiyya cewa shi kadai ne mahalicci kuma shine mai bayarwa mai hanawa shine mai kashewa mai rayawa shine mai daukakawa mai kaskantawa shi ke ba da lafiya ya janye ta shine yake da ikon komai komai yake a hannunsa da haka suna kaskantar da kansa ta hanyar uluhiyarsa ta hanyar su koma gare shi da bauta masa suna kuma tsarkake ibadarsu gare shi ba sa yadda su haɗa wani abu tare da shi cikin bautarsa ba sa yadda su haɗa wani tare da shi cikin soyayya ko cikin fata ko cikin tsoro suna san Allah subhanahu wata'ala sau na koli suna jin tsoronsa tsoro na kokololuwa suna tintintini cikin ayoyinsa suna tunani cikin halittunsa zukatansu su raurawa da girmansa haka nan tsikar jikinsu ta rika tashi da ambatansa idanunsa idanunsu suna fitar da hawaye saboda ganin girmansa da ainihin ikhlasi gare shi harsunansu ba sa gushewa wajen ambatansa da tasbihi da takbiri da tahmidi suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar ya ubangiji baka halicci wannan aikin aikin banza ba baka yi wannan halittar a banza ba subhanaka sarki ya tabbata gare ka ka tsare mu daga azabar wuta bayan Allah dalilai da dama da suke gabanmu wanda muke gani da wanda muke riska suna nuna mana girman Allah subhanahu wata'ala suna nuna mana kuma yadda waɗannan halittu duka da girman da suke da shi suka miƙa wuya suka kaskantar da kansu gaban Allah subhanahu wata'ala da wannan kaskantarwar ne da sama da ƙasa da rana da wata da dukkan wata babbar halitta da kake gani a bayan ƙasa ta yi ga ubangijinta shi yasa duniyar ta ci gaba da zama tun daga kafa ta har zuwa yau ba taɓa samun matsala ba ba taɓa samun rikirkicewar duniya ba ta fuskar manya-manyan halittu da Allah ya yi sama ko ƙasa ko rana ko wata ko duwar wasu da Allah subhanahu wata'ala ya samar a bayan ƙasa suna cewa Allah subhanahu wata'ala ya rikida sarki ya tabbata gare shi abin da ke cikin sammai da abin da ke ƙasa duka mulkinsa ne kuma dukkaninsu masu ƙaskantar da kai ne gare shi shi ne ya ƙirƙiri halittar sammai da ƙasa idan kuma ya so zartar da wani abu to cewa yake da shi kun kasance sai wannan abin ya kasance Allah subhanahu wata'ala ya ce gare shi gare shi shi kadai dukkan wani abu da yake sama ko dukkan wani wanda yake cikin sama da wanda yake cikin ƙasa ya miƙa wuya gare shi yana so ko baya so kuma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da ake komawa yayin da wasu daga cikin bayan Allah suka fandare wa ubangijinsu mai girma da ɗaukaka suka rika sanya masa kishiya har suke masa da'awar ɗa sammai da ƙasa da duwar watsu sun girgiza da wannan da'awa sun kusa su tarwatse saboda ganin girman Allah subhanahu wata'ala wanda ake jingina masa da Allah ce takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada ce sama ta kusa ta kekkece duwatsu su farfashe ƙasa ta kekkece ta tsatsage duwatsu su farfashe saboda suna yi wa Allah da'awar da ba za ta yiwu ba Allah ya rikida duk wanda yake sama ko ƙasa sai ya je wa Allah a matsayin bawa yana daga cikin girman ubangiji subhanahu wata'ala babu wata halitta da take tsayuwa da kafarta sai da taimakonsa sai da sai da kulawarsa shine wanda dukkan wata halitta take tsaye da shi shi kuma baya tsaye da kowa yana tsaye da zatinsa shine alhayyul qayyum shine wanda yake rayayye wanda yake tsaye da zatinsa babu wata halitta da take tsayuwa sai da shi amma shi yana tsaye da zatinsa yana daga cikin ayoyinsa sama da ƙasa su tsaya da umarninsa sannan duk sanda zai kirawo ku bayan mutuwar ku daga ƙarƙashin ƙasa za ku fito daga cikinta abin da yake cikin sammai da ƙasa dukkaninsu masu miƙa wuya ne gare shi shi yasa mafi girman aya ta alƙur'ani ita ce ayatul kursi ta cancanci ta zama mafi girman aya ta alkur'ani domin ta sifanta ubangiji subhanahu wata'ala da sifofin jalala sifofi na daukaka Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim hakanan mafi girman sura a cikin alkur'ani ita ce fatiha ta tantance ta zama ita ce mafi girman sura domin tana dauke da sifofi waɗanda suke nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين saboda haka wannan sura ta zama ita ce mafi girman sura da Allah bai taba saukar da wata sura a cikin wani littafi da ya gabata ba kamar ta ita ce mafi daraja mafi kalala ba don komai ba saboda ta kunshi manufofin alkur'ani kakam shi yasa ake ce mata ummul kitab ita ce tushen alkur'ani duka duka wani abu da alkur'ani ya tattauna a kansa wannan sura ta fatiha ta yi nuni zuwa gare shi ta nuna sifofin Allah ta nuna rububiyar Allah ta nuna uluhiyarsa ta nuna sunayensa mafiya ɗaukaka ta nuna buƙatuwar ɗan adam zuwa gare shi cikin bautarsa da cikin al'amuransa na rayuwa duka yana da buƙatuwa zuwa ga taimakon Allah subhanahu wata'ala da cancantar ya bauta wa Allah shi kadai haka nan ta nuna hanyar waɗanda suka Allah ya musu ni'ima waɗanda suka tsaya akan tafarki na ƙwarai sannan ta nuna hanyar waɗanda Allah ya fishi da su saboda fanɗarewa dokar Allah ko kuma saboda shishige da jahilci da yin abin da suka ga dama a addinin Allah ya ku bayan Allah mu san girman Allah subhanahu wataala a cikin lamuran mu duka mu sani cewa mu a cikin halittar Allah mun fi kowace halitta rauni amma duk da haka Allah ya karrama mu ya girmama mu ya ba mu matsayin da bai ba kowane irin halitta cikin halittunsa ba ya sanya sauran halittu gaba ɗaya suka zama masu hidima ne masu hidima ne ga ɗan adam suka zama abin da ɗan adam zai amfana da su ne Allah ya hore masa abin da ke cikin sama da ƙasa gaba ɗaya mu bauta wa Allah yadda ya cancanta mu bauta masa mu ga girmansa yadda ya cancanta mu girmama shi mu guje wa lafuzan da suke nuna rashin girmamawa ga ubangijinmu subhanahu wataala guje wa dukkan wani abin da zai taɓa rububiyar Allah duk abin da zai taɓa rububiyarsa ko uluhiyarsa mu guje masa idan har sammai da ƙasa za su girgiza saboda an jingina wa Allah ɗa to kaga ashe kai dan adam kai ya kamata ka girgiza akan a jingina wa Allah wata sifa da ba tashi ba ko kuma ainihin a ɗauki sifarsa a bama wani Allah ko kuma a haɗa shi da wani wajen bautarsa mu tsarkake Allah subhanahu wataala da bauta mu ci gaba da ganin girmansa a cikin zuciyarmu mu sanya dukkan wani abu namu cewa saboda shi muke yi mu nemi kusanci da shi a cikin lamuranmu duka mu nemi agajinsa Allah subhanahu wata'ala zai agaza mana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da sunayensa mafi ɗaukaka da sunayensa mafi ya kyau da sifofinsa mafi ɗaukaka Allah ya kawo mana ɗauki a ƙasar nan tamu Allah ya yi mana abin da ya fi ƙarfinmu Allah subhanahu wata'ala ya janye ya kawo mana ƙarshen fitintunu da suka addabe mu kashe-kashen bayan Allah da sace-sacen mutane da ake ta yi da zubar da jini ba ji ba gani da asalwanta dukiyoyin al'umma da ake yi Allah subhanahu wataala kai mana maganinsa Allah kai mana abin da yafi karfin mu Allah ka iya mana abin da yafi karfin mu Allah ka kawo mana tallafinka da tanyinka ba dan halin mu ba Allah ka gyara mana zakatan mu Allah ka gyara zaman zakatan mu Allah ka tabbatar da diga-digan mu akan gaskiya da fadar gaskiya Allah subhanahu wataala ka sanya wa shugabannin mu tsoronka Allah ka sa musu tsoronka a cikin zukatansu Allah ka tunatar da ka sanya musu tuna ranar tsayuwa gaba gare ka domin su ansa tambayoyin da zai musu akan abin da ka ba su kulawa da shi da ikonsa Allah subhanahu wata'ala ka ba mu ikon yi musu biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن